ranar wata sha biyu ga watan biyu alif dubu biyu da bakwai wanda zo daidai da ashirin da da hudu da watan daya a muharram dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الدليل الدليل المستفيع to a waɗannan misalai da muka karanta a baya to za mu ga الجمل بركة الحمامة غردت أريد أن تستيد بركة دليل فهو مستتر من جوازا غردت دليل فهي مستتر من جوازا إن كتب أريد فعل المضارع الوقت اللي إذا مدت فعل المضارع وإلى فاعل ناجي ذاك في وفائده دليل مستتر فيه وجوبا في دولة فيه وجوبا تقديره أنا أصلا مثلا أريد أنا حقيقي أريد أنا to shine wannan ana din a cikin jumlar dole ne ma'ana koyi wannan ana din dole ne ba zai yi a larabci ka bi dole shi ba hakan kace an tafi shahida sai shahida fil mudari menene fa'ile shi fa'ile shi dalilu mustatirun fihi wujuban ma dole ne ka boye takdirin ta shi an tashahida anta wannan antan shi ne ka boye ka boye antan ne to boye shi din wajibi ba za ka fito da shi ba haka nan idan ka duba misali na kudu innana nuhibbu in ka ce nuhibbu nuhibbu to nuhibbu fi'l mudari ina fa'ili shi to sai shi ne damirun mustatirun fihi wujuban shi ma dole ne ka boye shi takdirin sa shi ne nahnu nahnu ina a cikin lokacin da damiri a cikin lokacin da damiri ya kasance ana ne ko damiri ya kasance anta ko dalili ya kasance na hannu a cikin fi'ilul mudari to dole ne a boye su ba zai yi ka fito da su ba shi ne ma'anar wujuban amma idan muka duba waɗannan misalai alkalbu yambahu alkalbu yambahu to wannan yambahu fi'il mudari ne marfu'un وفاعله دليل مستكمل فيه جواز تقديره هو هو أن jawazan ne shi ma kamar yadda ya gabata a baraka idan ka duba albintu tuhsinu tabaka to albintu tuhsinu tabaka tuhsinu fil mudari wa fa'iluhu dalil mustaqil fihi fihi jawazan taqdiru hiya to shi ma jawazan ne a fil mudari amma in ka koma misali na bakwai da na takwas lokacin da ka zo filin amri to za ka ganci azim azim kabira azim kabira azim تفصيل الامر ايه مبني على السكون وقاعده ضمير متصل فيه وجوبا تقديره انت وجوبا لشيما سبب تفصيل الامر ايه هكذا ننزل شيما انت وجوبا ليه فهي mafi sauki da za ta gane wannan duk lokacin da dalili ya zama to kowa ko iya a filin mafi ne ko a filin mutari ne in dai kowa ne ko iya to jawazan ne a cikin lokacin da kaga kuma damiri ya zamanto anta anta ko ya zamanto ana ko ya zamanto la'anu to a wannan lokaci ɓoye shi din ya zamanto dole ne to shi anta damiri anta baya kasancewa a cikin filin ma'abi sai dai ya kasance a cikin filin amri ko kuma filin mudari idan muka koma ka'idan za mu zo mu samu daidai shi ne yake alkawai da ka'idodi الدليل المستتر هو دليل دليل اتصل بالفعل يك دليل مستتر شنو دليل wanda yake hade da shi ne min ghairi an yuzhara fil lafzi ba tare da ya fito a karance ba a lafazi baya fitowa amma yana nan a makale a koye a cikin filin الدليل المستتر في الفعل الماضي دليل مستتر في الفعل الماضي تقديره هو أو هي تقدير تقدير هو ko kuma iya الدليل المشتكل في المضارع يختلف تقديره باختلاف حروف المضارع كما المضارع يتشيكما دليل يدو أجتين فعل المضارع ينا تقدير ينا سابوا da sabawan nau'in harafin nan na- na mudari idan ya zo da yawun takdirin sa shine huwa in ya zo da tawun takdirin sa hiya wani lokacin ya zo da tawun kuma takdirin sa anta in in mukhatab ne in ya zo da alif ko hamza takdirin sa ana in ya zo da nunun takdirin sa na alu yana da yadda kai amfani da waɗannan harufa الدليل المستتر في فعل الامر دليل المستتر كما وانت يكتب في فعل الامر تقديره انت دائما تقديرك انت ايه دائما تنزل هو الوقت mun bayyana yin takdirin dalilin ya zama to ana ko anta ko nanu to dole cikin wajibi ne sai dai idan ka ga an fito da shi saboda abadi ne idan za ka yi akali da dalilul muhafaf to ba zai yiwu ba sai ka maimaita wannan dalilin misali inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a kissa ta annabi Adam alayhi salam uskun anta wa zawjuka aljanna uskun anta wannan anta din ba na cikin uskun din bane ya fito wani ne daban an gane karka gani a wata ranka cewa an ce mutum ne jihun gari a Qur'ani ya fito to ba wancan din bane ya fito wannan wani ne daban abin da ya kawo wannan an tafi shi ne wawul afafin wa sautuka da zai yi a larabci ka ce izhab an ba zai yi ka ce izhab wa zaidun ba wani taɓa yiwa ba kuskure izhab wa zaidun sai dai ka ce izhab anta wa zaidun a wa zaidun saboda haka aka ce uskun anta wa zawjuka uskun din a yi kake filin amri mabnu ala sukun za ka ce wa fa'iluhu damirun mustaqimin fi wujuban taqdiruhu anta wannan anta din za ka ce damiru damiru fasl ji a jiki ne tawkil ko ka ce ji a jiki ne al'aqli wannan shi ne mun gama takaitaccen darasi ko karatu ko ce darasi suka a kan abin da ya shafi dalili inda ma shi littafin bai gama kawo mana duk hukunce-hukuncen da suka shafi dalili ba amma a takaice dalilai din dalili din daban-daban daban in ka lissafa su dalili kala 60 ne kala 60 ne ba mu da lokacin da za mu yi bayani amma cikin karatu za mu dinga tuntun su dalili wannan dalili wannan kala 60 ne dalili har wani malami ya yi littafi musamman mai sunan kitabun samaya kawai yana magana ne a kan dalilai kuma matsalar larabci galibi a dalili ne ko wajen fassara qur'ani tafsiri ko tari ana kurakure saboda rashin fahimta dalili ina jina tara ba ku fiskar wani yake cewa ai a yana ganin mutane da dadewa suna ta kurakure shi shi kawai yana zaune sai Allah ya ganar da shi har sai ne ne wannan kurakure ne mutane suke yi sai ya ce a ga shi nan mutane suna cewa an halicci hawa'u a cikin adam ƙur'ani kuma yana nuna cewa adam ɗin aka halitta a cikin hawa'u saboda bai fahimci dalili ba aka ce a ina a ƙur'ani ɗin yake da ina farkon suratun nisa'i يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها منها معناه دليل من هواء من هواء زوجة زوجها زوجكما هي مثلك هي آدم Allah ya halitta mijinta ne min hada da jikinta kaga san yadda ya fahimci abu da ya kasa fahimta cewa min hadan dalilin yakan komawa ne zuwa ga nafsin wahida ana nufin nafsin wahida nafsin mu'annas ne shi ta kace min nafsin wahida shi wannan shi ne sababin cewa min hadan والعبرة بالمعنى لا باللفظ من هذا كودا ظاهر انت باتين منه يكي كو يكي اتين منه كو يكي اتين وخلق منه زوجتها وخلق منه زوجتها كنا نسام يسا عنك لن تيجي زوجة كنا تو نفس دين لكي مؤنثي بدأ يأتي منه با shi sama ba ce min nafsin wahidin ba aka ce min nafsin wahidatin duban lafazin ne yasa aka ce na lafazin aka duba ba ma'anan ba a nan lafazin mu'annas ne amma ma'anan muzakkar ne saboda nafsin yana daukan nafsu na ta mace nafsu na ta na nafsu na namiji duk ana ce masa nafsu ne to ma'anan aka duba aka ce min hadin zauja kuma abin da yasa ba ce zauja ta hawa saboda asalin lugha fusha zauji namiji da mace ta so su a jiki wasu ma suna cewa zauje su din lokacin kufaha ne yare ne na malaman suko kun san malaman suko suna da irin nasu larabci ko da a asalin larabcin babu in sun ga sun yi amfani da asalin larabci to za a dagula wa mutane mutane ba za su za su kasa fahimta a matsaloli na ciko din sai su bar asalin larabcin su kawo larabci nasu a misali kamar aka ce a gado ne za ka ce misali za ka ce a cikin babin gado duk misalan da ya zo zauj duk misala za ka ce zauj ba to za ka ce zaujatun da zauj ba to za ka dagula matsaloli aka ce zaujatun ana nufin mata aka ce zaujin ana nufin miji za ka tantance tsakanin matsala da miji ya shigo ciki da matsala da kuma mata ta shigo ciki amma shi na ka kawo su zauj zauj ba suna dakula matsalolin su ta suka kara ta ta mace zauj mara ta kuma namiji amma a asalin larabci fasa loka fasa shi ne kawai zauj namiji zauj ta mace shi sa qur'ani ba inda aka zaka ce zaujatu har qur'ani babu su ina jama'a ta suna nan uskun anta wa zawjuka a uskun anta wa zawjatuka ba saboda haka to Allah yake wa khalaqa min zawjaha zawjaha ba zai da ba ba saboda haka dalilin yana da muhimmanci sosai a fahimce shi mun shiga sabon darasi daga cikin jerin abubuwan da muka kira su al-ma'ari daga baya ko al-ma'arifa a cikin ma'arifa mun karanta al-alam mun karanta dalili to zau ga muna muna tare da al-ismul mawsul shi ma ma'rifa ne mun karanta ma'anar ma'rifa shi ne da abin da kana faɗan shi an san shi al'alam an sani dalili kana faɗa an san da wa kake haka nan to shi ma al-ismul mawsul al-amsila misalai غلبت الذي غلبني سافر سافرت التي كانت عندنا حضر اللذان كان مسافرين جاءت اللتان تسكنان أمامنا أحب الذين علموني رأيت اللات رأيت اللائي يشتغلن في المصنع أحسن إلى من أحسن إليك لا تأكل ما لا تستطيع هضمه فلنا سوني مثالي قد تقص مثالي نفرق غلبت الذي غلبني لا ينجاي والذي ينجايني سافرت التي كانت عندنا wacce take gummu wacce take gummu ta yi bulaguro hadarar labari kana musafirai ne waɗanda suka kasance matafiya ne sun zo ja'atin latani taskunani a mamana waɗanda suke da zama a gabanmu sun zo أحب الذين علموني ina son waɗanda suka karantar da ni ra'aytu la'i yastaghilla في المصنع لا جودا لسكة شغلت دا صناعة ko suka shagalta fil masana a masana'anta gunda ake kera wani abu sai in kace a masana'anta ka ba ya zaman to kamar ismul makan ne in kace fil masana a cikin sana'a ka mayar da shi masdar ne ne masdar ne ahsin ila man ahsana ilayka ka kyautata wa wanda ya kyautata maka la ta'kul ma la tastati'u hadmahu kada ka ci abin da ba za ka iya haɗe shi ba ba za ka iya haɗe shi ba ga waɗannan misalai allazi ismul mawsul na namiji allazi ismul mawsul ta mace ita kadai allazani maza biyu allazani mata biyu allazina maza da yawa allahi mata da yawa ko kace allahi maimakon hamza din ka sa tawul wannan shine asali man ismul mawsul ne yana zuwa da kowanne zai iya shiga wuraren nan da suka wuce gaba daya man yana zuwa bi ma'ana allazi bi ma'ana allazi bi ma'ana allazan bi ma'ana allazan bi ma'ana allazina bi ma'ana allahi ma shi ma haka sai sai ibn mali a cikin yake cewa wa man wa ma wa al tusawi ma dukka wa haka da zo inda bai shirya man da ma din yana zuwa daidai da waɗannan abubuwa da suka gabata gaba daya misali za ka iya cewa ja'a ko za ka iya cewa ja'at ja'a man indaka ja'at man indaka za ka iya cewa ja'a man za ka ce ja'a binan ja'a man za'aba man za'aba za ka iya cewa ja'a man shina duk za ka iya samu su kowanne dalili za ka iya sawa shi in aka ce ismul mausul yana dauke da abubuwa guda biyu ne abu na farko ismul mausul din kansa aka ce ismul mausul su ne waɗanne allazi allati allazani allatani allazina allati man da ma su ne isa asma'ul mausul abin da yasa cikin wasu asma'ul mausul ba ta iya zama da kansu in ka fassara su ba za su fito da ma'ana ba shi ta cikin mausul ma'anar mausul abin da yake bukatar a haɗa shi da wani kafin a san ma'anarsa misali kace allazi me za ka fahimta na ko na ce maka ja allazi me za ka fahimta na dole sai ka kawo wani abu to abin da za ka kawo a bayan sa shi ne ake kiransa silatul mausul shi da ake kiransa yana jerin jimlolin da la mahalla la hamil al-i'rab za mu karanta su a gaba akwai al-jumal allati la mahall min al-i'rab guda bakwai akwai al-jumal allati la mahalla la hamil al-i'rab kuma guda bakwai to daga cikin jimlolin da ba su da mahalli shine silatul mausul ba zai taɓa yiwa ismul mausul ya zo ba tare da ka zo masa da filarsa ba fi'ili ko ta abin da zai zo a bayan ismul mausul shi ne ake kiransa silatul mausul القواعد قاعدودي الاسم الموصول اسم المعرفة اسم الموصول سنان معرفة wanda aka san shi dan da zaran kace ja allazi inda ka kowa ya san wa kake nufi da allazi din an san shi ya ta'ayyan al-maqsud minhu yace wanda ake nufi da shi din zai ayyana bi jumlatin ba'dahu ta hanyar amfani da jumlar da ta zo a bayan sa to amma wannan jumlar da ta zo a bayan sa din ana kiranta sila ana kiranta sila هي سيرة الموصول مثال إذا كنت جاء الذي ذهب ذهب دي سنة سيرة الموصول الذي اسم الموصول ذهب سيرة الموصول حتى إذا كنت جاء الذي عندك عند دي سنة سيرة الموصول أما أنا باتي da kansa bane yana haɗe ne da wani abu wanda malaman lawa suka ce dole ne ka kaddara shi ne istaqarra ko sabata in ka ce ja alladhi indaka ja alladhi istaqarra indaka to istaqarra bai shi ne silarsa يجب أن تشتمل الصلة على دليل على دليل يعود على الموصول يسمى عائدا يسمى بلوغ كنا yake wajibi ne sila din ka kasance tana dauke da wani dalili wanda yake komawa kan ismul mawsul din ana kiran wannan dalili da suna ai an gane kun ga mun samu ismul mawsul ko shine allazi mun samu sila shine misali zahaba allazi zahaba ko to akwai abin da ake kiran sa ai dole ne a jikin sida din ka nemo wani dalili wanda yake komawa kan ismul mawsul wanda ake kiran sa ayi misali in nace ma ja allazi zahaba allazi ismul mawsul zahaba filatul mawsul ko zai ce zahaba fi'il madi mabni al ala fatha zai ce wa fa'iluhu damirun mustatirun fihi جوازا تعزلنا مكسرا تابا فيه جوازا تقديره هو يعود الى الموصول wannan kowa ɗin shi ne ayi zahaban shi ne sila kowan da yake jikinsa shi ne ayi allabi kuma shi ne ismul mawsul mun samu abu guda uku kenan akwai ismul mawsul akwai sila akwai kuma ayi mun samu abubuwa guda uku to wannan jumla din za mu hallala ha min al-i'rab al-asma'u al-mawsula hiya ita su kuma asma'u al-mawsula su ne الذي للمخرج المذكر نمت مثل غدا التي للمخرجات المؤنثة ta mace guda daya allazani lil musannal muzakkar maza guda biyu allatani lil musannal muannas mata guda biyu allazina kuma li jama'ati dhukur maza da yawa allati kun ka zo ka ce allati ka canja ta'un din da hamza kamar da qur'ani ce wallahi ya isna min al mahid to ta'un da aka canja da hamza shi kuma li jama'ati nas mata da yawa man man lil akhir mutlaqan kalli hankali za ka man abin da ya sa yake mutalakan zai zamanto allazi ko allazi ko allazani ko allazani ko allazina ko allati duka shi sa yake mutalakan amma sharadi shi ne hankali abin da ake nufi da mai hankali a larabci in aka ce abu mai hankali ana nufin kamar mutum kamar aljani kamar mala'ika waɗannan za ka yi magana a kansu to za ka dinga amfani da manne za ka ce marar hankali kamar misali kitabu littafi a gani zan ce ma ma inda ka ma inda ka ne abunka a jin ba mutum bane amma mutum ne man inda ka wane ne abunka man mutum ne hankali ma inda ka ne abunka mutum abin ne wanda yake bayi da hankali ما كما لغير الآكل مطلقا فيما مطلقا saboda allazi din na allazi allazani da duk suka iya kasancewa ga mai mutum mai hankali ko wani abu sun zai iya kasancewa su ce sai burma ya ce wa man wa ma wa al tusawi ma dusha wa haka da zo inda bayin shuriya sai ismu idara shine abu na fito daga cikin ma'arifa mun karanta alam mun karanta dalil mun karanta ismul masul sai kuma ismul ishara ismul ishara abin da za ka yi nuni da shi abin da za ka yi nuni da shi ka nuna wa wani wani abu shi ne ismul ishara shi ma ma'arifa ne saboda ba zai yiwu ka nuna abin da baka san shi ba ko ba san shi ba zan ce haza sannan kuma ban san abin da zan yi zai ba sai da na kai tukuna na nuna na ce haza الأمثلة مثالي ذا رجل صديق هذا كتاب نافع فيه امرأة تعتني بأولادها هذه خضرة واسعة ذاني ولدان معذبان إن هذين خائزتان ثاني وردتان مفتحتان إن هاتين بنتان مطيعتان أولئك تجار صادقون هؤلاء سناء مائلون أولئك بنات لطيفات هؤلاء تلميذات لطيفات waɗannan su ne isin bishara fassarar waɗannan jimlolin al'amfila misalai misali na farko yace za rajulun sharifu wannan mutum ne mai daraja misali na biyu yace haza kitabun nafiyun wannan misali ne mai amfani misali na uku zi imra'atun ta'tani bi auladiha wannan wata mata ce da wata mata ce wacce take kula da yaranta zihi wannan imra'atun wata mata ce ko ga ban ce zihi imra'atu ba in yace zihi imra'atu wannan wancan matar ce wacce take kula mun san ta kenan zihi imra'atun wannan wata mata ce ba mu san ko wace ce ba amma mun san mata amma ba mu san wace ce ita ba zihi imra'atu wata mata ce wannan hadihi hujratul wasi'a wannan daki ne mai fadi zani waɗannan guda biyu waladani yara ne muhazzaba ne waɗanda aka tarbiyyantar da su inna hadaini waɗannan guda biyu fa'izata ne su ne waɗanda suka samu rabo tani waɗannan biyu mata warwatani waɗannan wardatani kulluka ne guda biyu mufattata ne waɗanda suke bude inna hadaini lalle waɗannan guda biyu bintani mata ne guda biyu ‘yan mata da guda biyu mafiya ta ne masu biyayya. Ula'i waɗannan tujjarun ‘yan kasuwa ne kwace kuna masu gaskiya. Ha'ula'i waɗannan sunna'un ma'iruna wasu masu sana'a ne waɗanda suke ƙwararru ma'iruna ƙwararru ƙwararru. Ula'i waɗannan banatun ‘yan mata ne na bifatun masu tsafta. Ha'ula'i kilmizatun lafifatun waɗannan kuma ɗalibai ne mata lafifatun masu tausasawa ko masu hankali to waɗannan misalai za mu ga a farko farkon kowanne jumla ko kowanne misali za mu samu isim ne kara misali na farko za misali na biyu haza abin da ya sa ware wasu sun kasa fahimta musamman mai koyo zai kasa fahimtar cewa a lokacin da mai magana ya ce haza zai dauki cewa haza din ne gaba ɗayansa shi ne isu mai tara da to shi yasa nan ya ware mana za din kawai shi ne isu mai tara da ha din harafi ne ana kiransa harfun tambe ba shi da alaƙa da isu mai tara saboda galibi wanda kake so ka nuna masa wani abu kana so ya dawo da hankalinsa kanka dan abin da za ka nuna masa ɗin ya gaiki kuma ya san menene ne to shi ne hadin ake sawa domin canje kamar kai ne wani abu ga yakin kana so ka nuna sai kake ka taba kake jimana jimana jimana da ya dawo da hankalinsa sai kake wannan to hadin kamar faɗan ka ne jimana ko dawo da hankalin ka kai na zan nuna maka wani abu shi ne ma'anar hadin zaɗin shi ne nunawa da wannan an gane a lura da haka sai sa in ka zo irabi za ka ware su za ka ce ha harfu tanbihi za ismu isara mabniun ala sukun fi mahall raf'i mubtada kitab khabar mubtada nafi'un na'tu kitab wa na'tu marfu marfu'un wa adamu raf'i bi tamatu zahiratu fi akhirih ha harfu tabbini da ismin ishara kawari da shi sa kowanne ismin ishara ya kawo maka yancinsa kuma ya kawo maka a haɗe da wannan haɗin dan ka nuna cewa ka san da cewa abu daban-daban ne yace za a nan nuna namiji guda ɗaya haza sai ya sa ha jiki ta mace guda nuna mace guda ɗaya ha jihi sai ya sa mana ha zani nuna maza guda biyu inna ha zai ha sai ya sa mana ha tani nuna mata guda biyu inna ha sai ya sa mana ha ula'i nuna abu da yawa ha ula'i sai ya sa mana ha ula'i nan ma nuna abu da yawa ha ula'i sai ya sa mana ha to waɗannan zai mana bayanin ka'idodinsu da yadda ake mu'amala da su a cikin ka'ida yake alƙawa'id ka'idodi asma'ul ishara asma'ul tadullu ala mu'ayyan mushayin ilayhi yake asma'ul ishara tarihin sa sunaye ne waɗanda suke nuna wani abu wanda yake ayyananne ma'ana an san abin wanda abin da ake nuna wa an san shi mushari ilayhi wanda ake nuna shi ake nuna din أسماء الإشارة هي أسماء الإشارة تنسوني كما حكى ذا للمفرد المذكر نمت قدادها ذه للمفردة المؤنثة تمت قدادها ذاني للمثنى المذكر ثاني للمثنى المؤنث ذاني متى قداديو ثاني متى قداديو أولئي لجنب العقلاء من ذكور أو ila da yake wulayi jam'in abubuwan da suke da hankali maza ne ko mata ne shi za ka yi cewa wulayi ismul ishara bil musanna ismul ishara in ya zamanto na مؤنث ko kuma mu'annas ne yu'amalu mu'amalatul musalla yace ana masa mu'amala ta musalla ne in dai ismu ishara ya zama to musalla ne namiji ne ko ta mace to ana masa mu'amala ne irin mu'amalan da ake da musalla wanne mu'amala ne ake wa abin da yake musalla mu'amalan da ake wa abin da yake musanna mun karanta shi daga baya musanna ana masa iradi da hali fi halatin rafi ana masa iradi da ya'ul fi halatin nafsi wal jar mun karanta wannan saboda haka in kace zani to fi mahalli rafin ne in kace zaini ko hazaini fi mahalli nafsi ko fi mahalli jarri haka tali في محل رفيع تيني كوحا تيني في محل نسج او في محل جري ذاك مثل معاملة تكسا بيوا دول اسم ولا يجي مثنى شنو من بياني يتي فيكون بالآلة في حالة الرفيع أهالي الرفع ذاك كاو دا آلي وبالياء zai kasance da yawon fi halatin nasbi a zuwa fi halatai nasbi wa jarri fi halatai wani ga mun karanta dalilin shi ne nunun din nan ko a babi na mutafin da mutafin gire asalin sa fi halatai ne ne aka cire nunun din saboda nunun ne ta yawa aka cire saboda idafa fi halatai nasbi wa jarri a halaye guda biyu shi ne na nasaba da jarra abin tambaya shi ne a qur'ani ya zo inna hazani la sa'irani inna hazani la sa'irani wani ne da dan guntun nahawu din sa kun san idan mutum ya dan fara karanta nahawu kan zai dinga daukar sai zai zamanto mai musu abu kadan ya gani shi ya ga a haka to yi yana karatun sa da tadabburi Qur'ani kawai ne karo da wannan aya inna hazani la sa'irani ya shi kuma Qur'ani ne ba guna ce akwai gyara ba saboda sai abin da ya sani karatun mun na yau shi ismul ishara in musanna ne za ka masa mu'amala na na tasmiya to inna kuma harfu nafi ne don kuwa za ka mai da shi nasaba to dole ka cire alifin ka mai da shi inna hazaini inna hazaini yake so ya zama shi kuma qur'ani mutanen da yake rike da shi inna hazani wannan abin ya tsaure masa kai yayi ko bai zai ce kaga abin gyara ba yau to shi ne zai same ni yaya wannan abu yake so kai ka san na wadin hawa hawa ne yake na hawa hawa ne akwai na wadin da za ka sani za ka iya dan larabcinka dan za ka rubuta dan wasiƙan ka ba gyare-gyare ba komai amma akwai kuma nahu kuma na fassara Qur'ani akwai nahu kuma na fassara hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma daban ne wanda sai kai jiya in ba kai jiya shi ba za ka zo ka dinga yin karo da irin waɗannan daidai ko ka haka warware nake anan ba kamar yadda wala da ina ana ganin ya shi ina ga shi nan nake masa to anan inna inna kan ba innan da ka sani bane harsun nafsi na farko wanda shi ne yake kawo nasara da ko ba irin wannan inna din bane yake inna ne wanda yake zuwa harsun jawab gani ma'ana fir'auna koce kocin jama'a akan annabi Musa ya yi yawa sai ce fa fa shi ne ma'anar wannan inna din idan waɗannan annabi Musa da Haruna wasu mutane ne wanda lokaci ya yi da kada a raina lamarin su a da wani mataki a kan su. Kasa yake inna to haza ne na fahira ne. Ba shi da alaƙa da wannan inna din. Ba irin innan da ka saba sani ba ne. Inna harfin nasiri ko kuma inna wa hawatu abu to ba irin wannan ba ne wannan. Wasu ka ce to inna ɗin ne wanda ka sani amma shi musalla din ne yana da logoji yana da logoji daban-daban na iyali irabin sa da yawon shi halatin nafsi da shi halatin jarri din wata luka ce daga cikin logojin larabawa akwai larabawan da suke masa irabi da alifi da rishi da hawa ta suliya bin kenan misali za ka ce kada rajulani za ka ce ra'aitu rajulani nazartu ila rajulani a wannan lura din a yayin larabawa Allah wancan a wata lura ta larabawa a haji guda za su bar musanna din musanna din a haji guda da alif kowanne da alif za ka bar a wannan lokaci kuma shi musanna din ya kasance مرفوع لي وعلامة رفعه جمرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعزيزات الست واسم المقصود في ذلك. أو أن اللغة دي كده. saboda haka da ke Qur'ani ya soka ne da ruhohin Quraishawa sai ta lokacin da ake rubuta Qur'ani shi sai na Usman yake cewa idza talaqtum yake idza talaqtum fa alaykum bi Quraish in kuka saba wajen rubutu ku dawo lugha ta Quraishawa ko jihanin sanin Qur'an yake da wannan lugha ne Qur'ani ke mutuka da shi yasa a wata kira'a da tafsir al-qira'atu saba sai ya zo da ilu kafin inna hazani a wata kira'a kamar kira'a ta su abu amri ne bakai inna hazani a yadda shi ne tambayar ne yake bukata ya sa karka gari da karatun nawo in dai karatun nawo ne na larabcin rubuta wasiƙa in ka karanta rawar nawo ruwa din nan ma ya isa za ka yin larabcin ka daidai ka rubuta wasiƙa amma in nawo din da za ka faɗa cikin ƙur'ani ko tafsiri ne to sai ka kara wani sabon tamara ba dan komai ba za ka dinga karo da irin irin wannan kira ka yadda za ka yi da su cikin irin wannan ne yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa khudtum kallazi hadu ba yanzu muka karanta ismul mawsul ko allazi ko allazi to in ka ce allazi ai za ka kawo allazi khaba kamar za ka ce allazi kharaja allazi dhaba ko to ga shi Qur'ani ke kallo ko khudtum kallazi hadu za ka yi da wannan ba ka yi da wannan ya yi cikin kuran duboci ne wanda dole yi na wajen ya ji kafin za ka zo ka fara fasar kurani sabani yanzu kawai mun san karanta aka tare mu da asma'un mu shin ya dauki zafi ne ramadan ya zo sai an kafin sun mu wani masallaci daga cikin masallaci a haɗa mu da jalalai za mu yi tafsiri ta gani waɗannan su ne al-ma'ari al-ma'ari su ne dalili ya kawo mana alam ya kawo mana dalili ya kawo mana ismul mawsul ya kawo mana ismul isara sannan kuma ya kawo mana me kenan abu nawa ya kawo mana ya kawo alam ya kawo dalili ya kawo ismul mawsul ya kawo ismul isara kudu ne ne bai kawo ba وغيره معرفة كهم دليل يا كمان هو وذي اسم ترى يا كاو وإن علم يا كاو وابني والغلام أو أو الغلام آه المعرف بالألف واللام يا كاو وذيك يا كاو من أبن يريد منا شيني جد أبن لأكل مثل إضافة جوع سيدة فشيما يا زمن معرفة العلم المعرف بالألف واللام اسم الإشارة اسم الموصول da ne waɗannan su biyar su ne ma'arifa da kuma duk abin da kai ke zaɓar sa zuwa ga ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyar sai su zaman to shi da kenan wa ghayruhu ma'rifatun ka hum wa bi wa inda wajhi wal gulami wal nabi waɗannan su ne asma'ul ma'arifa da baki ɗaya wanda suke so shiga sai darasinmu na gaba shi ne alfa'il ko alfa'il na yi bulfa'il ya kawo ونائب الفاعل saboda mun karanta fa'il din a baya a juzul awwal mun karanta fa'il in ka fahimci me ake nufi da fa'il za ka samu sauƙin fahimtar me ake nufi da na'ib fa'il misali limamin masallaci ne akwai limamin sa akwai na'ibin sa lokacin da shi limami baya nan to abin da limami yake yi shi na'ibi zai zo yi amma idan limami yana nan na'ibi bare ya yi to haka tsakanin fa'ili da na'ibul fa'il fa'il duk abin da fa'il yake da shi lokacin da babu fa'il sai a ɗauka a ba wa na'ibul fa'il misali ta ce shariba shariba aliyun ma'an ali ya sha ruwa ko aliyun ne ne fa'il fa'il ne mafo ma'an mafolin shi mafolin ba sai muka ce ma'an ko ka ce shariba aliyu lil ma'a muka bai na kaba ko ka cire ali din ba ali sai ne rage ruwa ba shi ne mafulin da yi sai ka ce shuribal ma'u shuribal ma'u an sha ruwa kaga anan al-ma'u din nan mafulin da yi mafulin da yi yana da nasaba mansubun ne ba to amma ina na saban ka din da nake shuribal ma'u an sha ruwa na dauko ruku'an nan na fa'idi shine na dauka na zo na bawa mafkulun jiki wanda yake da nasaba kuma na dauko mafkulun jiki din a gurin zaman sa na dawo da ke wurin da shi fa'idi yake da shi wannan shi ake nufi da la'ibul fa'id sai dai in kana so ka dauko mafkulun jiki da wakil fa'id ka zaunar da shi a wurin fayi ka ba shi wasalin fayi sai ka yi wa cikin canji inda za ka yi canjin farkon harafin cikin mutari ne ko ma biyu ne za ka ba shi damma harafin da zai zo kafin karshe in ma biyu ne za ka ba shi sakara in mutari ne za ka ba shi sakara to a nan sai ka ɗauko mafolin da yake ajiye shi gun da fa'idi yake ka baki wata lifa'idi ya zama to na ibul fa'id mu karanta misalan za mu gansu dalla dalla al'amsila misalai fataha alwaladul fataha alwaladul baba yaro ya bude kofa ko futiha albabu an bude kofa ka duba fataha baka ce ko a nan kuma futiha harafi na farko mun baki damma harafi na kafin karshe mun bayi kasara me yasa muka bayi kasara saboda fata a cikin babi akalar farul jukla tsera ya ci suku tsera ya ci ya ci suku ukilar cikunu an ci suku a an ci ciko kaga kokila kokila harafi na farko ka ba da damma harafi na shafi da ke ka ba shi mai shakara saboda irin magani kasaratin sirratul ina'a sanwa ta karya kwalliya sanwa ita ce fa'in ta karya a ina'a kwalliya mahurin jini kusirar ina'u an karya an karya kwalliya kusira kafa fashin jinsin zaharata yarinyar nan ta ce yi tsere wasu fashin zaharatu an cire tsere ko ti ko ko ti an cire tsere wannan kenan a cikin zulmafi fataha ya zama to futiha akala ya zama ukira kasara ya zama kutira kafafa ya zama to kafafa ya zama kutifa in muka koma kasa za mu sami misalan su kuma a cikin filin mudari take ma'ul namlat mutara tururuwa tana tara abinci a cikin ranar shekaran yusma'ul hida'u ana tara ana tara abinci yusma'u kun ga harafi na farko harbin mudari dan ba aka bashi ko harafi kafin karshen kuma sai aka bashi fata me yasa saboda filin mudari ne anan inda filin madi ne za a bashi kafara kamar yadda ya gabata يركب علي الحصان علي علي ينا حوادث يركب الحصان ير يركع كا أتبع عربي نبرك دمى شاكين كرتين كما عربي شفر سياق باش بكا تعرف المرأة البقرة ولما تركنا تابا شا تحلب البقرة أنا تابا شا تحلب تحلا لا أتبع بكا عربي تابين تهذب المعلمة البنت ما لما تنا تربية تدا وتا ما لما تنا تربية تدا هو اللي ما لما تنا تربية تدا والسيارية تهذب البنت أنا تربية تدا والسيارية هذا أنا يشير ما ما في المداري ذاك باو فرقل كتما ما في حرج كانت تاتين كرشي ذاك باو كفر مداري حرج كانت تاتين كرشي ذاك باو fada to a nan tukunan za ka ɗauko makolin da yake ajiye ke wurin da fa'idi yake da gaba in ka caje shi sai ya zama to kawai fa'idi yake sai abin da fa'idi yake samu zai samu sai da za ka tabbatar da haka kaga makolin da yi masu ne إذا لو فتى الولد الباب الجبنة الإناء الزهرة تبتنا ده نتبع أنا فالباب الجبن الإناء الزهرة وكلم دقيقة إلي هيك دقيقة تلوك أكباوة لا يجيش كما دقيقة يعني sannan kuma a lokacin da ka janyo a lokacin da ka janyo na'i makonin da ita ta mayar da shi na'i idan fa'ilin mu'annas ne shi kuma na ikin shi din muzakkar ne za ka ce alama ta tare shi din saboda shi ma zai zama to kamar fa'il ne ka duba misali na biyar aka ce maka tajma'ul namlatu kuma ba ce yake mahu bai ko tajma'ul tajma'ul namlatu saboda annamlatu din tana da alama ta tare shi amma da aka ɗauko makulun da yi aka mayar da shi na yi shi shi din ba shi da alama ta tare shi sai aka mayar da shi zuwa alama na maza alama ta maza maimakon a ce su shi maku da ke dawo ya ka ce yi su maku da ke dawo saboda shi mu mu zakari to haka cikin da kaga na ibu sai a ko ina yake a kawai ka'idodi نائب الفاعل اسم مرفوع حل محل الفاعل بعد حذفه. نائب الفاعل سونا لمن يجي دوفا حل محل الفائد يزون أولين دفائد يجي دما بعد حذف إبائل أنشي إبائل كنا دعوة لا يجيب لي أنشي بشيء إذا في أسلا أبو النبي يقول بايا يبقى بعد حذفه بايل أنشي إذا أسرد الفعل إلى نائب الفائد إن أتبنى الكثير من جوة نائب الفائد وكان ماضيا إن فعل ماضي ثم أوله دعوة حدث سنفرق ثم وكسر الحرف وكسر الحرف الذي قبل آخره دعوة حدث يزو كاتن كرسلسة كسرة ولا أبادي كنا وإن كان مضارعا ثم مضارعه ثم أوله دعوة نفرق ثم وفتح الحرف الذي قبل آخره دعي وحرف يدو كاتين كرسنسا فتح والفعل الذي يحدث فيه والفعل الذي يحدث فيه هذا التغيير فعل ده wannan canjin yake faruwa a cikinsa yusamma mabniyan lil mashhur ana kiransa al-fi'l al-mabni lil mashhur kafin ai masa wannan canji ana kiransa al-fi'l al-mabni lil معلوم قلت لك سوى wannan din alfilin mabniyu bil fa'il wannan kuma wanda aka canja shi suna ce masa alfilin alfilin mabniyu bil maf'ul haka suke cewa wasu to saboda haka sun wannan canjin ya faru ba a san waye aikata ba misali in kace fataha kace fataha alwalad albaba ba ba an san wanda ya bude kofar ba kace futiha albabu an bude kofa ba a san kowa ya gani in aka ce mabulin shi mabulin an bude kofa إذا كان نائب الفاعل مؤنث إذا نائب الفاعل نائب الفاعل مؤنث إليه كان الفيل مؤنثا يتفيل في ما دي سكنتي مؤنث إليه لا مطيع عن سيقول إن شاء الله سيقول لكم تنبلي السلام عليكم ورحمة الله والله سبحانه وتعالى أعلم ya ta da rani alkhairi da kuma Allah ba ne a hankali na fahimta da kuma yin aiki da shi in nan ne tambaya وقلتم كالذي خاضوا وقلتم فهو كالونا في الذي دوم ana nuna irin kaudin wancan ne ko ko ana nuna su wancan din ne mala ya bai shi nan ma na hutun kake nake maganganu da yawa a kan fito da wannan daga cikin abubuwan da suka faɗa wasu suka ce Allah zai din a nan an ce nunin ne na Allah zina nunin na Allah zina aka ce suka ce larabawa wani lokaci a cikin kalma suka yi ya cire wani harafi sai su bar sauran wannan yana faruwa sotari saboda haka suka ce أنا وقفتم كالذين خاضوني يا كثير نونك وقفتم كالذين خاضوا يا كثير نونك الذين أنا الذي ذاك في الذي أما أنشري ولي عربي أجسنسا wanda harafin da aka cire shi a jikinsa shi ne nonin ne fata shi zai mayar da shi daidai kallazi na haɗu wasu ka ce haka wasu ka ce a'a shi ne wani abu din a cikin kalma khilafin asli kalmomin qur'ani yana zuwa ne a asali saboda haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yake yana da balaga yana da fasaha yake cewa abin nan qur'ani mubi qur'ani bayyanin ne ne killa killa yana da fasaha yana da bayani duk wani abin da aka ce an cire wani abu to ba kowa ba ne zai fahimci da shi wanda ya zo jiya to saboda haka suka ce babu wani abu da aka ce a nan illa iyaka allazi din ne a nan yace bi ma'ana allazina ka gani ai allazi ne yazo bi ma'ana allazina kun ga wannan kawai na biyu kenan ko ba sai an cire lodin ba الذي كان كبرتي حتى يتبع بند أكثر من وجود معنا الذين sai wasu malaman nawa kuma suka ce a haka ne allazi din yadda yake ba abin da aka ce ne kawai da masu makauli na biyu suka fada amma suka ce ba bi ma'ana allazi na bane bi ma'ana allazi da aka sani na mufradi sai dai anan suka ce suka ce la'ati ne bi mal'util mahduf suka ce takdirin da shi ne wa khubtum wa khubtum كالحوض الذي خاضوه أيضا وخضتم كالحوض الذي خاضوه kuka ci asalin zafin ma'ana ku kusa irin kusa wanda su ma suka aikata kaɗin a nan mun samu kauli guda uku wannan kauli na ƙarshen shi ne wanda ya fi inganci saboda dalilai da yawa abin da aka cire cikin aji a nan sananne ne a larabci a wurare da yawa qur'ani ma ana cire irin wannan saboda shi cire mal'uti abu ne sananne ta hararre a larabci in mal'uti an san shi ana cire shi sau da yawa sai sai bulmali a cikin sa yake cewa وما من المنعوت والناعت يجوز حفظه وفي النعت يحل yace a cire manhuti din yake shashi ne abu ne kawai a cikin Qur'ani amma a cire na a cikin shi ne yake kada saboda haka nan annabi din na a cikin ba cire shi ba manhuti shi ne kal khawdi al khawdi shi ne a cikin wannan shi ne da yawa daga cikin malaman nahwu da malaman tafsiri suka tafi a kai a wacce muna da ɗaure guda uku a takaice na farko suka ce nonon din aka cire na biyu suka ce ba cire nono din ba Allah bi din ne bi ma'ana Allah na na uku kuma suka ce eh Allah bi ne ba bi ma'ana Allah bi na ba Allah bi na a cikin man uti din aka ce na'am
wannan wannan tambaya kamar haka a yi sun wasu mun karanta man lil aqil mutlaq ma ne rai aqil mutlaq kuma a wasu da kamar za ka ji an ce ma huwan nabiyu ko ma huwa rasul ko ne da
sai to a duk lokacin da ka ga ma huwa nabiyu ma huwa rasulu ma din a nan gun da muka yi magana akan lil akhir li ghayr al akhir din nan ma din ya zo ne ismul mawsul amma lokacin da aka ce ma huwa nabi ma huwa rasul a nan ma ba ya zo ismul mawsul bane ma isaliya an gani ma isaliya ne sai ka ma isaliya a nan an yi an yi tambaya ne kawai da shi saboda haka a duk lokacin da muka muka ce ma lil aqil ma li ghayr al aqil man lil aqil man lil aqil ma li ghayr al aqil to muna magana akan ismul mawsul amma akwai ma wanda yake ismul istifham to wannan shi kawai yana bada ma'anar istifham ne zai iya shigowa aqil zai iya shigowa ghayr al aqil misali za ka iya cewa za ka iya cewa ma hadith al qura al qura kaga ko ka ce malkira ne ban ce malkira za ka iya cewa ma huwa nabi ma huwa rasul kamar yadda ka kawo misali sai za ka iya faɗa saboda anan istimali ne to shi ka shi a larabci kamar su ma kamar su man kamar su al kamar su wawul kamar su fawul suna zuwa da ma'anoni kala kala ne shi ka idan ka tantance su ka tantance su din shi ba za ka shigar da wannan cikin wannan ba ba za ka shigar da kuma wannan din cikin wannan ba na'am
tambaya ku zama da shimana shi illa halal ne illa ne ba sunan shi illa halal ne sunan illa illa na halal a inna din a dai kaurin da muka faɗa shi ne har ku jawab ne kamar ka ce to haka ne abun to shi ne kamar illa kana a dai kaurin da muka faɗa da inna har ku nasu ne wanda muka faɗa sai dai haja din ya zo a wata lugha a wata lugha ta larabawa waɗanda suke masa irabi da alif su halatin rafi wal nasbi wal jarri gaba da na'am
نعم أنا أقول لك فقرة فهمت شناب الفائد أنا أنت فتح الولد الباب ماذا فائدة فتح الباب فوق ضلالة لا إذن ولا أفتح الباب لا إذن ولا إذن sai ya ji ba shi karatu zan fi kama ta sa ta yaya baka gana yi ba kaga bakin ne ne baka gani ba yato ai dama baka ji ka taba gani na ishi yayi aiki da ka taba gani gwamna yana nan bayi sun sa yayi tayi gwamna ga ina zaune a fami ka bayi ko tikiti ne tayi ka taba gani to saboda haka ai a ka'ida zan muka karanta kaga a nan ka'ida mu karanta mun ce ba da halki ka gani نائب الفائد اسم المرحول حل محل الفائد زي دولة أولين ده فائد يكي زمان بعد حسي أما تبين أي شيء فائد lokacin da aka cire fayil to na'ibul fayil sai ya taso a kujerar wannan fayil da amsa zai zauna duk abin da fa'ili yake yi kuma sai yi kamar da idan gwamna baya nan jikuti zai zo ya zauna duk abin da gwamna zai yi shi in aka kawo masa sai yi sai ya sa mafulin jiki da ka gani mansuhun din nan ففتح الولد الباب الباب da aka ɗauko shi aka kawo shi wurin da fa'ili yake